بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي مسعود وأبي هريرة رضي من؟
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حم ولا حم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشك حتى الشوكة يشاكلها إلا شاكها يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه متفق عليه والوصف المرض
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما حديثي دقى أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان da kuma abu huraira addausi abdurrahman ibn sakhar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa da shi abu huraira da shi abu sa'idin al-khudri anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato waɗannan manyan sahabbai jigajigai guda biyu sun jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Bala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce, Ma yusibul muslima min nasabin, wato dukkan abin da zai samu musulmi, min nasabin na wahala, musulmi ya haɗu da wata wahala ya ci wahala, wala wasabin, wala wani ciwo wanda yake madawwami, wala hammin hakanan dukkan abin da zai haɗu da musulmi. na abin da ya shafi damuwa wala hazanin ko ɓacin rai wala azan ko kuma wata cuta wala ghammin ko baƙin ciki to waɗannan dukkaninsu abubuwa ne wanda suke iya jefa musulmi cikin wani yanayi ba irin yanayin da ya saba samun kanshi a ciki ba na walwala ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce hatta shaukatu shakuwa har ma ƙaya wanda mutum musulmi zai taka ta a cikin tafiyar shi to illa kaffarallahu biha min khatayahu face sai ubangiji subhanahu wata'ala ya kankare mai wani kusakuren shi ta dalilin wannan musibar da ta afku a kan shi ta wahala ko ta ciwo wanda yake madawwami ko ta damuwa ko ta ɓacin rai ko ta cuta ko ta baƙin ciki ko ta wannan ƙaya da ya taka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya diba wani laifinsa ka ta fare mai girma Allah ta'ala ya kankare mishi shi ya shafe mai shi ta dalilin wannan jarraba da Allah ta'ala ya mishi to duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗora wa bawansa rashin lafiya ce jarrabawa ce a cikin dukiyar shi jarrabawa ce a cikin 'ya'yan shi jarrabawa ce a cikin matansa jarrabawa ce a cikin iyayensa to kowace wato akwai wani babban laifi da bawa ya aikata wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai kankare mishi wannan laifin ta dalilin wannan jarrabawa da Allah ya mishi na'am wannan hadisi muttafaqun alaihi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi al-Imam an-Nawawi yace wal wasab abinda ake nufi da alwasabu da manzan Allah ya ce ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin almarad shine rashin lafiya to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce idan aka ce alwasabu shine ciwo wanda yake madawwami dan haka shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya siffanta yan wuta da cewa walahum azabun wasibun wato suna da kwai azaba wanda take madawwamiya tuttulu da kowane lokaci wanda ba yanda za a yanke musu ita na'am وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك ورجلان منكم فقلت ذلك أن لك أجرين قال أجل, أجل ذلك كذلك ما من مسلم مصيبه أذى yusibuhu مصيب yusibuhu يصيبه أذى شوكة فما فوق- فما فوقها إلا كفر الله بها سيئته وهو sayyi'atihi سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها متفق عليه والوعك م- مغثل مف- مغثل حمى وق- وقيل الحمى وعن ابن مسعود رضي الله عنه حديثي daga Abdullahi dan Mas'ud yardala Allah ta ƙara tabbata a gare shi qala Abdullahi dan Mas'ud yace dakhaltu ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abdullahi dan Mas'ud yace wata rana na shiga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in gaishe shi saboda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama baya da lafiya. Da na je ni sai na tarar da shi wa huwa yu'aku alhali yana fama da rashin lafiya, yana jin zafin ciwo. Faƙultu ya Rasulallahi innaka tu'aku wa akan shadidan.
نعم Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce sai na ce ya ma'aikin Allah, innaka tu'aku, lalle kai haƙiƙa na lura da kana fama da rashin lafiya wa'akan shadidan wato rashin lafiya wanda take mai tsanani.
نعم Bala ajal, ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ƙwarai kwa, inni u'aku kama yu'aku rajulani minku. ya ce haƙiƙa ne wato ina fama da rashin lafiya irin rashin lafiyar mutanen biyu daga mutane biyu daga cikinku to rashin lafiyar da Allah subhanahu wa ta'ala yake ɗora mun ta mutum biyu ce a cikinku نعم ba ta mutum ɗaya ba ce ƙultu abdullahi ɗan mas'ud ya ce sai na ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zalika anna laka ajrain zalika wannan daɗin rashin lafiya da kake da akan sauran jama'a ga baki ɗaya yana nuni akan cewa haƙiƙa kana da kwai lada guda biyu lala ajal zalika kazalika ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ƙwarai kwa zalika wannan abin da ka faɗa na cewa za a linka min lada biyu kazalika kamar haka ne wato kamar yadda aka linka min rashin lafiya to haka nan kuma za a linka min rai- za a linka min lada نعم an gane ku نعم
manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da cewa Abdullahi dan Mas'ud mamin muslimin babu wani musulmi daga cikin bayin Allah yusibuhu azan da cuta abin da yake cutar da mutum zai same shi shaukatun ƙaya ce za ta soke shi fama fauƙaha da abin da yake sama da ƙaya da kuma abin da yake ƙasa da ƙaya to duk abin da zai iya cutar da bawan Allah musulmi ƙaya ce ta soke shi kwalba ce ya taka tuntuɓe ne ya yi ya fidda horce buguwa ce ya yi yana saman belo ko yana tafiya shi kaɗai a ƙafa ko kuma yana saman moto suka karu da mai belo da makamantansu illa kaffarallahu biha sayyi'ati face sai ubangiji subhanahu wata'ala ya kankare mishi sayyi'atihi miyagun ayyukansa biha ta dalilin wannan musiba da ta afku akan shi wa huddat anhu dhunubuhu sannan kuma sai an yi ta sariyas mai da zunuban shi an yi ta zubar mai da zunuban shi daga jikinsa gaba ta hudu shajaratu wa raƙaha kamar yanda bishiya take zubar da ganyoyinta waɗanda suka bushe idan iska ta kaɗa to haka za a yi ta sare su mai da zunuban shi daga jikinsa zai zamanto zunubai suna ta raguwa a gare shi shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana ta jarrabarsa da waɗansu abubuwa wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi wal wa'ak abinda ake nufi da al wa'aku da Abdullahi dan Mas'ud ya ce wa manzon Allah innaka tu'aku wa akan shadidan yace maghsul humma shine radadi na masassara shine ake ce da shi al wa'aku نعم
wa qila al humma waɗansu daga cikin malamai suka ce abin da ake cewa alwa'aku wato ita ce masassarar kanta masassara ana ce da ita alwa'aku na'am وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به man yuridi من يريد الله به خيرا يصيب منه رواه البخاري البخاري وضبأ يصب بفتح الصاد وكسرها وعن أبي هريرة رضي الله عنه hadisi daga Abu Huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Abu Huraira ya ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Man yuridillahu bihi khairan, dukkan wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake nufinsa da alkhairi a nan duniya, kuma yake nufinsa da alkhairi a gobe kiyama, yusabu minhu. to za a dinga afka mai da bala'ai za a dinga afka mai da musibu jarrabobi zai dinga haɗuwa da su ta inda baya tsammani wannan jarrabawar ta zo ta tahuci bayan ɗan lokaci kaɗan hallo Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe shi da wani abu hallo wannan ta huce ɗan lokaci kaɗan kan jiran hallo wata musibar ta zo ta afku a kan shi to duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufin shi da alkhairi na duniya da na lahira to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bar shi ba baya ta jarraba shi an gane ku yusabu minhu to wannan shine abin da da yawa daga cikin malaman hadisi suka faɗa rawahu al-bukhari wannan hadisi al-imam al-bukhari ya rawaito shi wa dabatu yusab bi fathi sad wa kasriha al-imam an-nawawi yace malaman hadisi sun kiyaye wannan kalma ta yusab bi fatihi sad da yi wa sadun wasali sama bilbina ilil majhul kenan wa kasriha da kuma yi mata wasali kasa bilbina ilil fa'il kenan sai ya zamanto yusab minhu wato za yi ta afkar mai da musibu akan shi domin ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi waɗansu manya-manyan gidaje da manya-manyan matsayoyi a cikin aljanna sannan kuma domin ya zamanto a nan duniya kafin ya bar duniya Allah ta'ala ya kankare mai zunuban shi baki daya yusibi minhu ka wato yusibi minhu man yuridillahu bihi khairan dukkan wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake nufin alkhairi da shi yake nufin sa da alkhairi yusibu minhu to ubangiji ta'ala yana jarrabarsa da musibu saboda ya bashi lada a kai ma'ana yabtalihi Allah subhanahu wa ta'ala bil musaibi li yuthibahu alaiha Allah yana jarrabarsa da musibu domin ya sakaita mishi akan wannan musibu da zai afka mai da su na'am
عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصاب- liyudurri لضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحياني ahyi أحيني نعم ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة وفاة خيرا لي متفق عليه Na'am. Hadisi na gaba daga Anas ɗan Malik, yardar Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Anas ɗan Malik ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, La ya tamanna yanna a hadukumul maut, kada kowane ɗaya daga cikinku ya yi fatan mutuwa, yudurrin asabahu saboda wata rashin lafiya da ta same shi saboda wani tsanani da ya same shi a karan kanshi ko a cikin dukiyar shi ko a cikin 'ya'yan shi kada ya zamanto mutum saboda ibtila'i na Allah saboda ibtila'i da yake faruwa a kan shi ya yi fatan ina ma dai ya mutu ya huta kale yi wannan saboda ɗayan biyu ne in ma ya zamanto bawan Allah ne wanda yake mai aikata ayyuka na alkhairai kaga jinkirin da zai samu a nan duniya wato zai dinga aikata ayyuka na alkhairai ne in gida goma gare shi a aljanna yanzu idan ya addu'a ya yi fatan Allah ya amshi ransa gomar kaɗai zai tsaya amma in ya zamanto bai yi addu'a Allah ya amshi ransa ba ya ci gaba da rayuwarsa wataƙila zai ƙara samun waɗansu gidajen sha biyu sha uku sha hudu zuwa ashirin ma to idan ya zamanto bawan Allah ne mai laifi wataƙila Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi gamnakatar cikin abin da ya mai saura na rayuwar tashi Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta shi da tauba taubatan nasuha wanda za ta kankare mai dukkan laifuffukan da ya aikata a baya to kaga kowanne daga ciki shi mumini rayuwarsa in ya zamanto ta yi tsawo to ya zamanto ya fi kowa samun alkhairi khairun nasi man tsala umuruhu wa hasuna amaluhu haka ma yake alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadisi wanda al-imamu tirmidhi ya rawaito shi wanda insha Allah idan muka je kan shi zamu tattauna akai fa in kana labudda fa'ilan to idan ya zamanto mutum wato musibar da ta afku a kan shi musiba ce wanda za ta iya fitar da shi daga cikin hayyacin shi ba makawa dole ne sai ya ce Allah ka amshi raina dole ne sai ya yi addu'a sai ya yi fatan mutuwa to fal ya ƙul ya ce Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li ce ya ubangiji ka ci gaba da rayar da ni matuƙar dai rayuwa ita ce tafi alkhairi a gare ni sama da barin duniya ta watawaffani idza kanatil wafatu khairan li ya ubangiji ka amshi raina idan da ya hal amsar ran nawa idan har rasuwa ta ita zamanto ita ce mafi alkhairi a gare ni to idan bawan Allah musulmi ya shiga cikin wani yanayi zai dinga fatan mutuwa to bai dace ba amma in ya zamanto abin da ya afku akan nashi na cutuwa ɗin irin addini ne abin da zai cutar da shi ne a cikin addininsa to ba laifi ya roƙi ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya amshi ransa kamar yadda da yawa daga cikin magabata na ƙurai suka yi addu'a Allah ya amshi ransu saboda suna ganin wato ban tsoro game da addininsu suna ganin wato an fara sayo su gaba akan addininsu dole in ma su ɗan yi sakaka da addininsu ko kuma a sama musu matsala shi sai su tambayi Allah su roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ransu saboda sun fara ganin ƙalubale amma in dai akan lamarin abin da ya shafi jarrabawa ce irin rashin lafiya kada mutum ya roƙi mutuwa wannan shine abin da hadisin yake koyar da mu kamar yadda malamai suka yi bayani a kai muttafaqun alaihi wannan hadisi al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rawaito shi na'am وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا, شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوجه مدة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالم- بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصف نصفين ويمنع ويمشق ويمشق بأمشاط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وأزمه ما يسده ما يسده ma ya ما يقصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موتى لا يخاف إلا الله والذئ- والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه, رواه البخاري وفي رواية وهو متوسد بردة وقد لقينا من مش من مشرك من مشركين min al-mushrik نعم من المشركين شدة
وعن أبي عبد الله خباب ابن الأرت رضي الله عنه حديثي daga baban Abdullahi shine Khabbab ibn al-Arat Allah subhanahu wa ta'ala ya kare yadda da shi Khabbab ibn al-Arat yace shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun kai kuka wajen ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam, mun kai kukan abin da yake damun na cutar da kafirai suke yi mana wajen ma'aiki Alaihi salatu wasalam. Muka je wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama muka ce, Ya Rasulallahi waɗannan mutanen ba sa so su bar mu a duniya, kullum cutar da mu suke da bakinsu. suna cutar da mu da hannayensu suna ta daddankararmu wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil ka'aba alhali ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yayi matashin kai da wani mayafinsa fi dhillil ka'abati a inuwar ka'aba yayi matashin kai yana hutawa da mayafin da, da wani mayafinsa ya dora kanshi a saman shi yana hutawa muka tara shi muka gaya mishi wannan maganar faƙulna ala tastansiru lana khabbab ibn al-arat wato shi da waɗanda suke as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin suka ce ya ma'aikin Allah ala tastansiru lana yanzu ba za ka roƙa mana Allah ba ya taimaka mana a kansu ma'ana ala tas'alullaha nasra lana shi yanzu ba za ka roƙa mana ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mana madadi na mala'ikai a kansu ya ɗora mu a kansu idan za su doke mu su ji mu ɗin kamar mun sha wato mun sha maganin wato ƙibugo ala ta da'u lana yanzu ya ma'aikin Allah ba za ka yi mana addu'a ba addu'ar da za ta dinga karewa mutuncinmu daga bakinsu da kuma wato hannayensu ba za su iya bugonmu ba za mu dinga yi musu kwarjini muna hucewa titi ba za su iya mana magana ba shi kenan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce allahu akbar faƙala ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ikon allah qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajul haƙiƙa waɗanda suke kafinku daga cikin al'ummu waɗansu daga cikinsu sun kasance yu'khadhu ar-rajul ana kabowa mutum mumini a damƙo shi a huddo shi daga cikin jama'ar shi daga gidansa daga cikin danginsa daga cikin iyalinsa fayufaru lahu fil ard a yi rami a ƙasa fayuja'alu fiha a saka shi cikin wannan rami a haƙa rami a ƙasa a saka shi cikin wannan rami thumma yu'ta bil minshar sannan kuma a zo da si saboda yi mishi aiki fayudau ala ra'asihi a ɗora wannan si ɗin a kan tsakiyar kanshi saboda ya yi imani da Allah ya yi imani da annabin Allah su kuma masu garin wannan ba shi bane abin da suka sa a gaba fayuja'alu nisfaini sai a raba shi gida biyu kowane ɓangare ya fada a jikinsa wa yumshadu bi amshadil hadid sannan kuma akwai macaji na baƙin ƙarhe sai a caje jikinsa da macajin nan na ƙarhe ma duna lahamihi wa azmihi saboda kaifin wannan macaji da kuma tsinin shi za a caje abin da yake tsakankanin naman shi da ƙashinsa a yi ta farka shi amma ma ya sudduhu zalika an dinihi zalika wannan bama-baman bala'i da wannan bama-baman musiba da wannan babbar azaba da yake haɗuwa da ita ma ya sudduhu an dinihi baya kange shi daga addininsa baya sawa wani wanda yake mumini ne in ya ga an waso ban shi haka ya ce ya daina imani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbai wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amr ya ce ina rantsuwa da Allah layutimmanna Allahu hadhal amra lalle ne wallahi ubangiji subhanahu wata'ala zai cika wannan addinin nasa zai cika wannan al'amari na musulunci hatta yasira ar-rakibu min san'a ila hadar maut har dai dan bulaguro zai yi tafiya zai yi bulaguro tun daga sana'a sana'a kafital ɗin yaman ce to zai yi bulaguro tun daga sana'a ila hadramaut hal ya zuwa garin hadramaut shi kuma garin hadramaut gari ne wanda yake mai nisa tsakankanin shi da sana'a dukkaninsu cikin cikin yaman ne amma gari ne mai nisa kama a ce iyakar niyame iyakar nijar daga yamma mutum ya zo shi kuma difa ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce hatta ya sirar rakibu min sana'a hadde wanda yake haya a saman abin hawa ɗan bulaguro hadde zai yi tafiya daga can sana'a kafital ɗin yaman ya tafi hadramaut la ya khafu illallah ta'ala baya jin tsoron zai haɗu da azaba daga wajen kowa daga cikin bayin Allah baya jin tsoron kowa illallah face dai Allah subhanahu wata'ala wazziba ala ghanamihi kuma face dai kawai kyalkeci a cikin busashen shi waɗannan su ne kawai wanda yake jin tsoro amma in dai mutum ne wanda yake ɗan ta'adda to Allah subhanahu wa ta'ala zai yi maganin shi zai tafiyar da shi a cikin musulmai zai zamanto ta zamanto ƙasa ta musulmai sun zamanto ƙasashe na musulmai gariruwa na musulmai kowa zai yi tafiya salim alim ba wani wanda zai kawo mai hari da duka Allah ce walakin nakum tasta'jilun sai dai cewa ku kuna gaugawa ne gaugawa ce kuke shi yasa amma ai komai yana da lokaci a wajen ubangiji to abinda lokacin afkuwar shi bai yi ba a wajen Allah bayan da za a yi wannan abin ya afku haka ku dai doka hakuri ku dai doki hakuri abin nan da kuke haduwa da shi daga wajen mutanen nan namu to mai hucewa ne wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi wa fi riwayatin huwa mutawassidun burdatan a cikin wata ruwaya alhali ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato ya yi matashin kai da mayafinsa wa ƙadalaƙina minal mushiriki na shiddatan muka kawo kukan abin da haƙiƙa muka haɗu da shi na tsanani daga wajen 'yan uwanmu mushirikai daga wajen 'yan uwanmu wanda muke zaune da su a gari ɗa a cikin maka na mushirikai na'am
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا بالقسمة فأعطى الأقرع ابن هابس مئة من الإبل وأعطى وييت بن حسن ويينة بن بن حسن مثل ذلك مثل مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله وجه الله فقلت وجه الله.
وجه الله فقلت والله لأجر لأخبرن لأخبرن.
لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته فأخبرته فأخبرته بما بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن, ب- فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي قد أو- نعم، قد أوذي أوذي مم.
بأر- بأكثر من هذا فبصر فقل فص- فصبر مم.
فقلت لا جرم لا لا, أرب لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه وقوله كالصرف مم.
كس- كالصرف مم.
وهم هو بقصر الصاد بكسر بكسر بكسر الصاد المهملة وهو سبهم أحمر نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال حديثي daga Abdullahi dan Mas'ud al-Hudhali Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi Abdullahi dan Mas'ud yace lamma kana yawmu Hunain yayin da yakin Hunain ya kasance bayan an gama yakin Hunayin athara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nasan fil qisma sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya fifita waɗansu mutane daga cikin waɗanda ake lallashin zukatansu waɗanda ake so su kwatsowa musulunci ɗari bisa ɗari sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya fifita su a cikin wannan rabo na ganima فأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل ma'aiki alaihi salatu wassalam ya lissafa raƙun ma ɗari ya ce malam agrau ya tafi da su agrau ɗan habis ya ba shi raƙun ma ɗari wa a ba uyayi na ta bana hisnin mithla zalik ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bai wa uyayi na tubun hisn alfazari shi ma ya ba shi kwatamkacin raƙumman da ya baiwa a ƙara ubinu habis ya ɗo- ya lissafa raƙumma ɗari ya ce kai ma malam uyaina tafi da su wa a'ata nasa min ashrafil arab ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya baiwa waɗansu mutane daga manya-manya na larabawa wa atharahum yawma idhin fil qisma sai ya fifita su a wannan rana ta Hunain a cikin wannan rabo ya ɗauki katafariyar dukiya ya ba su daga cikin wannan ganima da aka samu shikenan faƙala rajulun bayan an gama rabo sai wani mutum ya faɗa ya ce wallahi inna hadhihi ismatun ma'udila fiha wannan mutumin shine ake ce da shi zulhuwaisira zulhuwaisira wato shine shugaban waɗanda suka yi tawaye suka fita gefe ɗaya su ma suka kama gabansu ya ce wallahi inna hazihi ismatu ya ce ina rantsuwa da Allah wallahi haƙiƙa wannan rabo da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi rabo ne wanda ma'udila fiha ba a yi adalci a ciki ba ba a yi adalci a ciki ba ya ne za a yi mutanen da ba musulmai ba mutanen da yanzu ana so ne masu shigo musulunci ɗari bisa ɗari kuma a zuwa ɗauki raƙumma ɗari ɗari a basu ga musulmai wani ko abincin yau ba shida barantana na gobe barantana na jibi amma ba a ɗauka ba aka bashi wa ma'uri da biha wajuhullahi ya ce wallahi wannan rabo ne wanda ba a yi ba nufin neman yardar Allah a cikinsa ba rabo ba ne aka yi don Allah faƙultu wallahi da ukhbiran na rasulallahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ɗan mas'ud ce da na ji haka ta fito daga bakin shi wannan ɗan uwa zulhuwaisira ko shi wannan mutum zulhuwaisira sai na ce wallahi sai na bai wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama labari abin nan da ka faɗa na rashin ladabi sai na bai wa manzan Allah labari sai na gaya mai shi fa'ataituhu fa akhbartuhu bima qal sai na tafi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai na ba shi labari dangane da abin da shi wannan mutumin ya faɗa ina gaya wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu haka bata gayyara wajuhu sallallahu alaihi wasallam sai huskar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta canza sai ya turbine hatta kana kasirfi har dai kai ka ce wannan turbinewa huskar tashi da ya kai ka ce gogaggen zinari ne wato hali ta yi jajjawur sun maƙala sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana mai mayar da amsa ga shi wannan mutumin da ya jefi ma'aiki alaihi salatu wassalamu da rashin adalci ya ce faman ya adil izalam ya adilillahu wa rasuluhu ya ce wa zai yi adalci in har Allah da manzan shi ba su yi adalci ba kuma wane zai yi adalci rabon da na yi ne za a ce ban yi adalci ba to in har ni bin yi adalci ba a cikin mutane wa zai yi adalci sun maƙala sai kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa yana mai bayyana wa sahabbai wato kau da kai ga tuɓa-tuɓai na mutanen banza idan mutumin banza ya jingina maka magana wanda take asha magana wanda take ta banza to kai ko wanda ka sani a tattare da shi makar ka jingina mishi zala ce rahamullahu Musa Allah ya ji kan annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa dan malam Imran qad uziya bi akthara min hadha haƙiƙa an cutar da annabi Musa wato bi akthara min hadha da mafi yawa daga yanda aka cutar da ni dinnan annabi Musa alaihi salatu wassalam mutanen shi wato sun jefe shi da cewa yana da kwai kayan maza yana da kwai gwaiwa amma Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da shi ta hanyar wato bayyana musu a fili ƙarar annabi Musa baya da kayan maza kamar yadda hadisin Abu Huraira wanda yana cikin Sahih Bukhari ya nuna yana cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce kanat banu isra'ila yaghtasiluna uratan yanzuru ba'dhum ila ba'd to 'yan banu isra'il sun kasance idan aka zo tabki tubewa ake kawai ayi wanka tsirara kowa yana kallon al'aurar kowa to annabi Musa alaihi salatu wassalam saboda shi mutum ne kamili wanda ya san hakan din bai dace ba shikenan idan ya zo shi sai ya yi can gefe ɗaya ya laɓe ya tuɓe kayan shi a can shi kuma ya wanka sai suka ce ai ma yamna Musa an yaghtasila ma'ana illa annahu adarun na'am ba komai yasa annabi Musa ba baya zawa ya cuɗan ya shiga tare da mu a yi wanka irin yadda kowa yake zawa sai dai kawai gwaiwa ce gare shi da suka jefe shi da cewa yana da gwaiwa shi kuma wannan magana da aka gaya mishi ya ji halkunnan shi amma shi ya san ba dalilin wannan ba ne shi nan kuma ya ce ba zai ba zai dai yarda ba ya zo shi ya shiga ya ya kwaɗa musu dan suna lalata kuma shi ma ya dinga lalata tare da su ana nan ana nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya kubutar da annabi Musa alaihi salatu wassalamu daga abin da suke tuhumar shi da shi na cewa yana da kwaigwaiwa. Annabi Musa alaihi salatu wassalamu yanda ya saba idan ya tafi zai yi wanka yana tubewa kayan shi ya dora su a saman wani dutse. Idan ya dora su a saman wani dutse sai ya shiga yi wankan shi. Shikenan ya shiga ya fara wanka kayan da yake kan dutsen wannan kawai dutsen sai Allah ya jiho shi cikin ruwa kawai sai yake tafiya a cikin ruwa annabi Musa yana kiran shi yana saubi hajar saubi hajar kaya na dutse kaya na dutse shi ko dutse tahiya yake kukul kukul kukul na'am sai je can fadal yan banu Isra'ila inda suke wanka sai a can ya je shi ya dauko kayan shi sai ya gaba ya da goyewa to shine annabi Musa alaihi salatu wassalam ya dan dandankar dutsen da yace bai kyauta mushi ba na'am to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allah wajiha to shine anan ma'aiki alaihi salatu wassalam yace qad udhiya bi akthara min hadha haqiqa annabi Musa alaihi salatu wassalam an cutar da shi da sama da abin nan da aka cutar da ni daga ɓangaren wawayen mutanen shi kenan fasabara amma ya ɗauki haƙuri akan cutar da shi ɗin da suka yi faƙultu abdullahi ɗan mas'ud kuma yanzu abu ya dawo kan shi ya ce sai na ce la jarama ya ce tabbas la arfau ilaihi ba da ha hadisan ya ce daga yau ba zan ƙara kawa wani zance wanda yake marar daɗi ba in kawo wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba idan na ji ina iya maganin shi zan yi maganin shi amma in zo in gaya mishi yanda ran shi ya ɓace yau ba zan ƙara ɗakuwa wani zance kuma in kawo mishi ba hirar da na mishi ta yau ta ɓata mishi rai to gaba ba zan ƙara yi ba na'am
wani hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wa qawluhu kasirfi huwa bi kasri sadil muhmala fadar shi da yace hatta kana kasirf asirf wa huwa sibughun ahmar wato shine rini ja shine ake ce da shi asirf an gane ko na'am
وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مم.
اذا اراد الله بعبده خيرا عجل له ال- عجل له العقوبه في الدنيا واذا اراد الله بعبده شرا امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه tawafiya حتى يوافي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عزام الجزاء مع عزام البلاء و- idham al-jaza'i ma idham al-bala'i إن عزام الجزاء مع عزام البلاء مم.
وإن الله تعالى إذا أحب قوم قوما ابتلاهم مم.
فمن رضي فله فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترم- رواه الترمذي tirmidhi الترمذي وقال حديث حسن Na'am. A hadithi na gaba daga Anas ɗan Malik radiyallahu anhu. Anas ɗan Malik ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce, Iza arada Allahu bi abdihi khairan, idan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nufin alkhairi da bawansa, ajjala lahul uqubata fid duniya. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gaggauta yi mishi ukuba a nan duniya, wato dukkan abin da ya aikata na asha, to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ɗora mai wata bala'i, ya ɗora mai wata musiba, ya ɗora mai wani bala'i wanda zai kankare mai wannan laifin ta dalilin shi ko ya sa mai kuncin talauci a rayuwarsa kullum yana bugawa ya nema ya nema da kyat zai samu ko ya zamanto Allah subhanahu wa ta'ala wato ya sa mai wata musiba ya zamanto baya da mace ta kirki Allah ya jarrabe shi ta wannan bangaren ko ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe shi ta hanyar mutuwar makusantan shi waɗanda suka fi tausaya mai a cikin danginsa wanda ya zamanto shawararsu ta fi zauwa ɗaya da su kawai Allah sai ya ɗauke su da ɗaiɗai da ɗaiɗai ya zamanto kullum yana shiga cikin damuwa cikin ɓacin rai wa idza arada Allah bi 'abdihi sharra idan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nufin sharri da bawansa wato yana nufin ya tara laifuffuka da yawa a nan duniya dan a lahira su haɗe da Allah amsaka anhu bi dhanbihi to ubangiji subhanahu wa ta'ala yana damƙarsa yana rike shi gabarin bashi gabarin dora mai musibu a nan duniya bi zambihi ta dalilin aikata wannan laifuffukan da yake yi a Allah sai ya ƙara bashi lafiya ya ƙara buɗa mishi waɗansu hanyoyi ya yi ta aikata abin da yake so gani yake su su ne wato mara'ullahi su ne jama'ar Allah a duniya su ne wanda suke na kusa da Allah su ne wanda komai suka faɗa Allah ya musu yi musu yake to ba wai ƙauna ba ce wannan ta lalace mai kamar saki hatta yuwafiya bihi yawmal qiyamati har dai ubangiji subhanahu wata'ala ya damke shi ya cika mai da laifin shi cikakke ranar tashin alkiyama ba wata rashin lafiya mai girma da aka dora mai a nan duniya wanda ta kankare mai wani musiba ba wani bacin rai ba wata damuwa ba wata matsala da ya haɗu da ita wanda za a ce wannan matsala ɗin ta tafiyar mai da laifuffukansa zai haɗu da laifuffukan shi cikakku a gobe kiyama ba tare da an rage mai komai ba wa ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam hadithi daga anas ɗan malik ya ce ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna izamar jaza'i ma izamil bala'i hakika girman sakamako na lahira yana kasancewa ne tare da girman musibu na duniya wanda ya fi ka yawan haɗuwa da jarrabobi daga wajen Allah to zai fi ka yawan samun sakamako mai girma a wajen Allah a gobe kiyama inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum inna Allah wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala idan dai yana son waɗansu mutane daga cikin bayinsa to Allah ta'ala sai ya jarrabe su sai ya jarrabe su ta hanyar wato nau'i nau'i na bala'ai saboda wannan su sa wannan bala'in da Allah zai jarrabe su da shi ya zamanto yana jan su suna ƙara komawa zuwa ga Allah din faman radiya falahu rida wato dukkan wanda ya yarda da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara akan shi na wannan jarrabawa din to falahun rida sai ya ci gajiya ta wannan yarda ɗin zamanto ya samu ka ta fara lada mai girma yanda ya yarda da wannan kaddara ta Allah to shi ma Allah ta'ala sai yarda da shi hal jazaul ihsan illa al ihsan wa man sakhata wa lahu sakhat ma'aiki alayhi salatu wa salam yace dukkan wanda ya hushi ya bata rai kan kaddara ta Allah ya shiga cikin wani yanayi ya nuna cewa shi abin nan kawai ba kaddara ba ce ma karka yi zancen kaddara to walahu sakhat to shi kuma zai ci gajiyar hushin shi wato shi ma sai Allah subhanahu wata'ala ya saka ta mai da wannan hushi din da aljaza'u min jinsil amal wani hadisi al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi yace kuma hadisi ne hasan na'am yayi ko الله عليه وسبحانه وتعالى